ad'unuha haka nan kace ya bakaru kamar kace unadi bakaran ne wa minhum hanibiya wal muqaddaru ad'u unadi bi hurufin tuskaru munada yana daga abin da yake a mahallin nasba amma kuma haka a zahiri yakan zamo a halaye da yawa ana gina shi bisa abin da ake masa rafa'a da shi za a ce ya zaidu za a ce ya zaidani za a ce ya zaiduna za a ce ya hindu za a ce ya hindani za a ce ya hindatu a zahiri sai a ga kamar marfu'i ne amma ba marfu'i ba ne a mahallin nasba yake an gina shi ne dai bisa abin da ake masa rafa'a da shi to ma tunadi haka duk abin da kai kiransa a mahallin nasba yake akwai gurin da yake zai zamo nasba ta bayyana shine in ya zamo murafi ne inda duk ya zamo murafi ne to ko da alami ne ma nasba za ta bayyana ka ya kanzal gida kamar ya kanzal gina ya kanzal gina to kanza din shine munada gashi da yake murafi ne nasba ta bayyana a kansa a fili an masa nasba da fata ta nan zahira yana kira ya wanda yake shine taska duk wata wadata shine Allah subhanahu wataala domin duk wata wadata a hannunsa take kome na wa inni shay'in illa indana khaza'inu wa ma nunzilu illa bi qadarin ma'lum wa ya rahiman bil ibadi ya wanda yake mai tausaya wa bayi shi wancan na farko riya kan zalgina shi ake kira murafi to akwai kuma wanda yake shabihun bil murafi shi ma nasbarsa tana bayyana wanne ne shabihun bil murafi shine duk wani suna da ya zamo sunaye biyu ne suka zo na biyun yana da ta'alluki da na farkon kama anan ya rahiman bil ibadi bil ibadi din jari da majruri ne jari da majruri koyaushe yana bukatar gurin da zai rataya to ya rataya da mai anan ya rataya da rahiman shi yasa rahiman bil ibadi yayi kama da murafi yadda murafi yake bukatar murafi ilaihi to haka shi ma wannan wato akwai abin da zai rataye da shi shine wannan jarin da majrura ya rahiman bil ibadi ya wanda yake mai jin kai ga bayi muhsinan mai kyautatawa gare su ya wanda yake mai jin kan bayi mai kyautatawa to wannan shine wato nau'i daga cikin nau'o'in da yake mur'a wato ake musu nasba sai kuma wanda yake wato kamar ya ɗali an jabalan shi ma dai shabihun bil murafi ne inda yake suna na farko shi yana sarki na biyu ya yi aiki a cikin na biyu ya ɗali an jabalan ɗali an sunan fa'ili ne shi ne yana sarki jabalan jabalan maf'ulu bihi ne to na uku daga wanda yake ake masa nasaba a fili shine wanda yake nikira ba makasuda ba nikira wadda take ba makasuda ba an nakira tu gairul makasuda wato shi munada nasbarsa tana bayyana idan ya zamo murafi ne ko shabihun bil murafi ko ko ya zamo nikira ce gairul makasuda kamar misali idan makaho ya fada rami ya ringa ya, ya rajulan huzbiyadi ko faɗin masu wa'azi ya gafilan wal mautu ya dulubuhu ya gafilan wal mautu ya dulubuhu shi wannan ba ana nufin rafkananne guda ɗaya ba ba ana magana akan mutum ɗaya ba ne ana magana akan duk wani rafkananne kowaye da shi ake ya gafilan shi yasa shi ma sai aka yi masa nasara aka ce gafilan ko ya rajulan huzbiyadi to amma saura guda biyu su ana gina su bisa abin da ake musu ramma shine wato suna wanda yake alami mufradi alami wanda yake mufradi sai kuma nikira wadda take makasuda shi yasa nau'o'in munada abinda ake kira guda biyar ne nau'o'in munada guda biyar ne akwai murafi akwai shabihi bil muraf akwai nikira gairul makasuda to su wayannan nasarsu tana bayyana akwai kuma a mufradi alami akwai kuma wato wanda yake nikira mafasuda to su wayannan ana gina su bisa abin da ake musu ramma za ka ce ya zaidu ko kamar na ƙur'ani ya nuhu ya hudu ko kuma ka ce ya rajulu kana kiran mutum musamman mu'ayyani ba wai kowa ba ka ce ya rajulu to wannan shi ake kira nikira wadda take makasuda to shi ana gina shi amma ana gina shi bisa ramma amma dai a mahallin nasba yake sai mu sake maimaita baitin a ya dal eh ya zama shabihun bil murafi ba saboda ɗaliban ɗin shi ya nasabci fatha fatha shi yasa shabihun bil murafi ne shabihun bil murafi ne kwarai kwarai shi yasa aka nasabce shi wato kuma wannan sai a salatu wassalamu au min shine ko da munada a cikin qur'ani guda goma a fidda guda biyar wa'anda yake ya zo da nasaba a zahiri wanda yake ya zo da nasaba a zahiri guda biyar ko wanda yake an gina shi bisa ramma mafi yawa dai wanda aka gina bisa rammar ya fi yawa ya fi yawa amma akwai wanda yake ya zo murafi shi yasa an mansubi ne zahira to a fidda guda biyar wanda yake ya zo mansubin akwai a fidda kuma guda biyar wanda yake ya zo mabni musu abin da ake masa rafa'a da shi a cikin ƙura'ani za su fito ko? a munada wanda aka ce mufradi ma'anin mufradi a babun nida'i shine duk wanda yake ba murafi ne ba ba shabihi bil murafi ba shi yasa ita kanta nikira wadda take makasuda a wato amma abin da yasa can ake ware shi munadan mufradi saboda ana nufin wanda yake alami alami to wannan kuma nikira makasuda shi ba alami bane shi yasa ma aka fara cewa nikira an sannan aka ce makasuda wadda yake an ayyana shi yasa ta nan barin sai ta samu ta'arifi shi yasa wannan shine na bakwai daga ma'arifu yadda wa'yansu suke kawowa kamar mai ibnul wardi a cikin tuhufa ka haka ya kawo ko wa gairuhu ma'arifatun kabnin lazi huwa yusuful farilu za ya muhutazi ya muhutazi wato nikira wadda take makasuda ita ma ta samu ta'arifi tunda duk wanda kai kira kana nufin kuma shi kadai ai haka kayi ta'arifinsa ya koma ma'arifa kenan ka fahimta ko shine wato bambanci in an ce ni kira makasuda asalin sunan ni kira ne amma samu ta'arifin ne tarsa cewa an yi kiransa wancan ko da ake cewa mufradi to akan kara a ce mufradi alami ma'anan mufradi shine wanda yake ba murafi ba ba shabihi bil murafi ba amma shi alami ne irin wannan shi ya fi yawa a qur'ani su ya ibrahim ya nuhu ya adamu ya duk da sauransu dai wanda yake murafi kaɗan ne kamar ya halal kitabi to to to alhamdulillah sharɗa maf'ulan lahu ka kuntu ijlalan wata aziman lahu wasu bara'i sharɗa maf'ulan lahu ka kuntu ijlalan wata aziman lahu wasu bara'i sharɗa maf'ulan lahu ka kuntu ijlalan wata aziman lahu wasu bara'i sharɗa maf'ulan lahu ka kuntu ijlalan wata aziman lahu وانصب وراء الشرط مفعولا له كقمت إجلالا وتعظيما له وانصب وراء الشرط مفعولا له كقمت إجلالا وتعظيما له أسمي قباده magana akan mansubatul asma ya ce wansib ka nasarci maf'ulan lahu maf'ulu lahu akan ce da shi maf'ulu li ajalihi akan ce masa kuma maf'ulu lahu duk dai sunansa ne shi wannan maf'ulu lahu shine nau'i na hudu daga nau'o'in mafa'ilu a baya an yi magana akan maf'ulai guda uku an yi magana akan maf'ulu bihi an yi magana akan al-maf'ulul mutlaq an kuma yi magana akan al-maf'ulu fihi yanzu ya rage guda biyu a tunda mafa'ilu din guda biyar ne maf'ulan gaba ɗaya guda biyar ne to ya rage maf'ulu lahu shine za a yi maganarsa a wannan baitin sai kuma maf'ulu ma'ahu a cikon na biyar din kenan to wansif ka nasabci maf'ulan lahu maf'ulu lahu wara sharda amma fa kafin ka nasabce shi din ka tabbatar a maf'ulin wato da zaka nasabta ya cika sharuɗa akwai sharuɗa da sai ya cika sannan ake yin nasaba akwai sharuɗan da sai ya cika ake yin nasabar in bai cika wa'annan sharuɗan ba ba za a yi nasabar ba in bai cika wa'annan sharuɗan ba ba za a yi nasaba ba sharuɗan guda biyu ne wa'anne ne shine na farko ya zamo fa'ilin guda ɗaya ne idan fa'ilin ba ɗaya ba ne ba za a yi nasaba ba sharadi na farko an yattahidal fa'il fa'ilin ya ɗayanta tsakanin amilin maf'ulu lahudin da kuma shi kansa maf'ulu lahudin ya zamo fa'ilin guda ɗaya ne idan matsalan kace kumtu ijlalan li amri a wannan halin wane ne ya tashi tu wannan lamirin wanda ya nuna cewa kai ne ka tashi ijlalan li amrin wane ne kuma ya girmama amru din kai din ne dai kai ne ka tashi kuma kai ne mai girmama amrin a nan an samu ittihadi an samu ɗayanta fa'ilin ya zama guda ɗaya bai ƙididdiga ba idan da zai ƙididdiga ba dama a yi nasaba akwai misali baitin da sukan kawo wa'inni la ta'aruni li zikiraki hazzatu wa'inni la ta'aruni li zikiraki hazzatu wa'inni haƙiƙa ne la ta'a da wato da aini lata'aruni da ra kuma sai wau sai nuni sai ya lata'aruni da zikira ke hazzatu makyarkyata tana bijire min duk sanda na tuna ki yake faɗa wa'in ne lata'aruni da zikira ke hazzatu makyarkyata tana bijire min tana zo min saboda tuna ki to a nan fa'ilin sai zamo bai ɗayanta ba wane ne yake tunawar shi mai magana menene kuma yake bijire masa makyarkyata shi yasa fa'ilin ba guda ɗaya ba ne fa'ilin ta'aru shi ne mai hazzatu hazzatu fa'ilin zikira kuwa shafaffe ne ya koma ga shi wannan ya, ya zawaidin ta ta'aru ne shi mutakallim shi mai magana shi yasa nan fa'ilin ba guda ɗaya ba ne wanda makyarkyata ita ce take bijirewa shi kuma shi ne yake tunawa to a bakirkita ce take afkan masa shi kuma shi ne mai tunawa to a fa'ilin bai ɗayanta ba kenan a wannan halin ba dama a nasaba ba dama a ce zikiran laki sai dai yadda ya faɗa li zikiraki a sa lamul jarri a ce lamul jarri ko ko kace masalan a galabatu babi li shiddatil harri an ko lishiddatil bardi a galakatu babi lishiddatil bardi na kulle kofata saboda tsananin sanyi a nan ma mafulil ajalihi ne ka kulle kofar ne saboda dalilin me saboda dalilin tsananin sanyi amma abu yasa ba za a yi nasaba ba ba za a ce shiddatal bardi ba sai a ce lishiddatil bardi saboda fa'ilin ba ɗaya ba ne kai kai ne mai rufe kofar sanyi kuma shine ya tsanani ba abu ɗaya ba ne ya duka biyan da abu ɗaya ne ya duka biyan shine za a ce fa'ili ya ɗayanta a wannan hali ba da maka ce a galaktu ba li shiddatal bardi sai dai li shiddatil bardi ka sa lami na jarra ka jarrance shi sharaɗi na farko kenan ya zamo fa'ili ya ɗayanta sharaɗi na biyu kuma ya zamo zamanin ya ɗayanta zamanin da aka yi aikin wato shine kuma zamanin wannan maf'ulul ajalihi din misali idan ka ce kumtu ijlalan li amri na miƙe tsaye don girmamawa ga amru sanda ka miƙe tsayen sannan ne kake girmama amrin sanda ka miƙe tsayen sannan ne kake girmama shi wakaci ya zamo ɗaya kenan amma ba ka ce a wato wato banje ba ka ce masalan lam aji suka masa'al linuzulil madari nahara ka ce nuzulal madari a sabahan ba lam aji suka masa'an nuzulal madari sabahan ba ka faɗi haka ba sai dai dole ka sa lami lam aji isuka masa'a linzulil madari sabaha ban je kasuwa ba da yamma saboda an yi ruwa da safe kaga wakacin da aka yi ruwan da safe ne wakacin barin ka zuwa kasuwar da yamma ne wakacin bai tsayanta ba bai zama guda ɗaya ba shi yasa ba dama ka ce nuzulal madari sai dai ka ce linzulil madari sabaha ko kuma kamar baitin imru'ul kaisi faji'tu wa qad nawat li nawmin siyabaha faji'tu wa qad nawat li nawmin siyabaha na je wajen matan nan alhali ta riga ta yaye ta cire tufafinta dan bacci to wannan naumin din maf'ul li ajalihi ne naumin maf'ul li ajalihi ne amma me yasa bai nasarce shi ba saboda wakacin ya bambanta wakacin da ta cire tufafin nasa wakacin da ta cire tufafin nata ba sannan ne ta yi baccin ba sai bayan da ta cire tufafin ne ta yi baccin wakacin da ita matar da ya je wajenta ta cire tufafin nata don baccin ba wai sannan ta yi baccin ba sai bayan da ta gama cire tufafin nata sarai sannan ne ta yi baccin dan ka'ida idan mutum zai bacci ya cire tufafinsa don ya bacci ai sai bayan ya gama cire tufafin ne yake bacci ba yana baccin yana cire tufafin ba an ko yana cire tufafin yana baccin ba a'a sai ya gama ɗaya sannan yake fara ɗaya wani lokacin mata yi a samu jinkiri tsakanin su ko a to wannan inda yake wakaci bai zamo ɗaya ba shi ma ba dama a yi nasaba sai a sa harafin jarra kamar wannan linaumin ɗin fajitu wa kaduna wat da rabi hakika ta cire siya ba ha tufafin talinaumin dan bacci na da sirtiri illa lissatar mutafarrumi to wannan sharuɗa guda biyu kenan koyaushe dai maf'ulu lahu masdari ne ba a kawo maf'ulu lahu wanda ba masdari ba koyaushe masdari ne ina misalin wanda yake ya cika sharaɗin kamar gashi a ƙur'ani والذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرات الله وتثبيتا من أنفسهم والذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرات الله وأن ابتغاء مفعول لأجله سوى يسكتي دوكير سوى إنما دوكير سوى يسكي نمن يدى الله سوء النجي yaushe ne suke ci da dukiyar wakacin da suke neman yardar Allah wakacin ya ɗayanta kenan fa'ilin ya ɗayanta wakaci ya ɗayanta wallazi na yunfi ƙuna amwalahu mubtiga a marwatin lahi ko kamar misali wa mali ahadin indahu min ni'imatin tujza illa ibtiga a ɗin shi ma maf'ulu li ajalihi ne maf'ulu lahu ne an nasarce shi ya saboda ya cika sharaɗi shi sai da na abakar radiyallahu ta'ala da aka ce a kansa ne wannan ayoyin suka sauka shine mai yanta bayin ba don komai ba don neman yadda Allah shine kuma yake neman yardar Allah wakacin kuma da ya sai bayan nan ya yanta wakacin ne yake neman yadda Allah shi yasa da fa'ilin da wakacin duk sun ɗayanta fa'ilin guda ɗaya ne mai yantawar shine mai neman yardar Allah wakacin kuma ya ɗayanta wakacin da ya yanta ɗin shine wakacin da yake neman yardar Allah shi yasa wakacin ya ɗayanta kenan to wannan kenan koyaushe dai mafulu lahu wato masdari ne masdari ne sharuɗan guda biyu ne ka kumtu kamar inda ka ce kumtu na miƙe tsaye ijilalan don girmamawa to a nan fa'ilin ya ɗayanta waye mai miƙewa tsaye kai waye mai girmamawa kai wakacin ma ya ɗayanta wakacin da ka miƙe tsayen shine wakacin da kake girmama shi wata aziman da girmamawa ta aziman ɗin adafi ne shi ma dai mansuri ne bisa cewa mafulu li ajalihi ne lahu gare shi wannan baitin kenan sai mu sake maimaita shi aw guri biyar a cikin qur'ani inda yake an samu mafulu li ajalihi mafulul ajalihi dai yana yawan zuwa a ƙur'ani wanda yake mansubi din a kawo guda biyar sannan kuma a kawo guda biyar wanda yake ba daga ƙur'ani ba a kawo guda biyar inda yake an samu mafulul ajalihi wanda ya cika sharuɗa ya cika sharuɗan da za a yi masa nasara to da biyu inda yake wato bai cika sharuɗan ba dangane da cewa fa'ilin ba ɗaya ba ne a kawo waje biyu kuma inda shi ma bai cika sharuɗan ba dangane da cewa wakacin ba ɗaya ba ne guri biyu saboda cewa fa'ilin ba ɗaya ba guri biyu saboda cewa wakacin ba ɗaya ba ya zamo guda goma sha hudu kenan ko guda biyar a ƙur'ani guda biyar ba daga ƙur'ani ba wanda wannan duk wanda yake a cika sharuɗan ne shi yasa ya zo mansubi guda biyu ko kawai wanda yake bai cika sharaɗi ɗaya ba shine cewa fa'ilin ba ɗaya ba ne guda biyu kuma wanda yake bai cika sharaɗi ɗaya ba sai ɗaya shine dangane da cewa wakacin ba ɗaya ba ne wakacin ba ɗaya ba ne an fahimci wannan ko? to tamiri ne ai namiri ne kum shi ne shi yasa ba za ta yi a ce an nasarce shi dole sai dai a yi asara sarafin jarra dama mafulu li ajalihi gaba ɗayansa masdari ne masdari ne shi yasa wannan ba masdari shi ko nan sai ya zo ba masdari ba shi yasa bai zama cikin mafa'ilu ba sai dai aka jarrance shi da lami bisa ihtisasi cewa ya halitta saboda ku an keɓance ku da yin halittar domin ku an yi ne saboda ku to kaza ka ba da alwawi mafulun ma'a ta fito wanne la washasan za sa'a kaza ka ba da alwawi mafulun ma'a ka fito wanne la washasan za sa'a كذاك بعد الواو مفعولا معه كسيك والنيل وشاسا ذا سعاه كذاك بعد الواو مفعول معه كسيك والنيل وشاسا ذا سعاه سيني gabaɗin kana akan mansubatu a kuma a cikin mafa'ilu an faɗi guda hudu a baya an faɗi maf'ulu bihi an faɗi maf'ulul mutlaq an kuma faɗi maf'ulu fihi an faɗi maf'ulu lahu ya rage guda ɗaya kenan a cikin mafa'ilu shine wanne shine al-maf'ulu ma'ahu to shi aka ambata a wannan babu ko a wannan baitin shi maf'ulu ma'ahu ko yaushe a gane maf'uli ne wanda baya zuwa sai bayan cikar jumla bayan da za a yi maf'ulu ma'ahu ya zo sai bayan jumla ta gama cika idan bata cika ba ya zo to ba maf'ulu ma'ahu bane ba maf'ulu ma'ahu bane kuma shi maf'ulu ma'ahu yana da hukunce-hukunce akwai inda yake wajibi ne a ɗauki wannan sunan wanda ya zo kan cewa maf'ulu ma'ahu ne akwai inda yake ya fi kyau a ɗauke shi maf'ulu ma'ahu ɗin akwai inda yake da a ɗauke shi maf'ulu ma'ahu da a yi adafi duk ɗaya ne akwai inda yake kuma lalle ne ma a bar ɗaukansa akan cewa maf'ulu ma'ahun ne a ɗauke shi bisa adafi ne to shi yasa akwai wa'annan halayen guda hudu ya ce ka za ka maf'ulun ma'a maf'ulun ma'a shi ma haka hukuncinsa yake shi ko maf'ulun ma'ahu ba'adal wawi yana zuwa ne koyaushe bayan wawi maf'ulun ma'ahu koyaushe yana zuwa ne bayan wawi ita ce wannan wawan ake kiranta wawul musahabati ko wawul ma'iyyati ina misali ka sirtu wan nila kamar inda kace sirtu wan nila to nila din maf'ulu ma'ahu ne ya cika duk sharuɗan da muka ambata a baya sirtu in kace sirtu kawai jumla ta cika saboda fi'ili ne wanda yake bukatar fa'ili kawai ga fa'ilin an samu wannan lamirin jumla ta cika in kace sirtu kawai ka ba da magana mai cikakkiyar ma'ana to da ka kawo nila din nila din shine maf'ulu ma'ahu shine wanda ka aikata tafiyar tare da shi wato tafiyar taka kana bin nil din ne kana bin koraman nil din ne a wannan misali da aka ce sirkuwan nila wajibun nasbi ne a nan dole ne a yi nasaba ba dama ka ce sirtu wa nilu ka ce za ka yi adafi saboda me saboda shi nil kansa baya tafiya yana nan inda yake amma kai kai ne mai tafiya kai kai ne mai tafiya hakanan kuma kamar misali sara ibrahimu wa shaɗi'a sara ibrahimu wa shaɗi'a shi ma a nan shaɗi'a ɗin dole a yi masa nasu ba bisa cewa maf'ulun ma'ahu ne saboda shaɗu mai ake kira shaɗu gefen ruwa a inda yake wato waje tudu amma kuma gabansa ruwa ne shine shaɗu to shaɗu ai baya tafiya shi mutum ne da yake tafiya zamo ya bi shaɗu shi yasa anan ba dama ka ce sara ibrahimu wa shadi'u sai dai ka ce sara ibrahimu wa shadi'a hakanan misali la tanha anil qabihi wa ityanahu la tanha kada kai hani anil qabihi daga aiki mummuna wa ityanahu alhali kai kana aikatawa shi ma wannan ityanahu dole a nasauce shi bisa cewa maf'ulu ma'ahu ne idan aka yi adafi a nan aka ce latana anil kabihi wa itiyanihi ya zama an yi munakara kenan kakkai hani daga mummunan aiki kakkai hani kuma daga aikata shi ya zama munakara kenan ko inda an ce kakkai hani daga mummunan aiki ka kyale a aikata kenan ehem to latan an itiyanihi ya zama kamar munakara kenan sai ya zamo dole a nasauci itiyana bisa cewa makulu ma'ahu ne akwai kuma inda yake shi a ce za a yi nasabar bisa makulu ma'ahu ya fi kamar inda kace safartu wa sa'idan a sannan ka nasarci sa'idan bisa cewa maf'ulu ma'ahu ne ya fi safartu wa sa'idan me yasa kamar anan aka ce a yi nasabar shi ya fi ya halatta kace safartu wa sa'idun to amma haka ba shi yafi ba saboda koyaushe a yi adafi kan lamiri na rafa wanda yake muttasili ba tare da an maimaita shi ba an kawo lamiri munfasili to wannan ba rarrauna ne yana da rauni a ce za a yi adafi kan lamiri na rafa kamar wannan safar tuɗin a yi adafi a kanta ba tare da an kawo lamiri munfasili ba ba a ce ana ba to wannan yana da rauni a yi nasaba bisa maƙulu ma'ahu ya fi ana a ce safartu wasa idan ya fi amma in an kawo lamirin an ce safartu ana to a sannan a ce wasa idun ya fi daga a ce wasa idan tunda an kawo lamirin rafa kamar na ƙur'ani uskun anta wa zaujukal ba ce wa zaujaka ba amma da uskun aka ce sai ya zama wa zaujaka shi ya fi dangane da tsarin li'irabi uskun wa zaujaka ba dan anta din da aka kawo ba akwai wani gurin kuma inda yake da yin adafin da yin maf'uli da mai da shi maf'ulu ma duk ɗaya ne kamar safara sa'idun a safara sa'idun wa ibrahimu ko wa ibrahima duk ɗaya ne safara sa'idun wa ibrahimu ko wa ibrahima duk wannan yayo aka wato a baya yana daga guraren da yake dole a yi adafi idan ya zamo abin da yake bukatar mutum biyu ne ko fiye da biyu kamar misali aka ce taɓatala taqatala sa'idun wa ibrahimu to anan dole a ce wa ibrahimu ba dama a ce wa ibrahima saboda yaki baya afwa daga mutum daya mutum daya baya yakin kansa sai dai ana cewa yaki zuciyarsa amma dai baya yaka kansa ba a cewa wani ya yaƙe kansa sai dai ana nufin ya yaƙi zuciyarsa ko ishtaraka zaidun wa amurun dole anan a ce wa amurun saboda istiraki tarayya abu ne wanda yake haduwa yake afuwa daga mutum biyu akalla shi yasa ba za a ce istiraka zaidun wa amran ba a ce amran din mafulu ma'ahu ne saboda istiraka yana bukatar fa'ili akalla guda biyu sai an samu fa'ili akalla guda biyu a sannan tunda istiraka sun yi tarayya a tarayya ko za ta afku ne daga mutum biyu ko fiye da biyu yasa nan dole a yi rafa bisa cewa adafi ne dole a yi rafa bisa cewa adafi ne inda yake ko duk da a yi nasbar da a yi rafa ɗaya ne wato ko a yi adafi ko a ce mafulu ma'ahu ne duk ɗaya ne kamar misali safara sa'idun wa ibrahimu ko wa ibrahima wannan duk ɗaya ne safara sa'idun wa ibrahima ko wa ibrahimu in an ce wa ibrahima mafulu mahu in an ce wa ibrahimu ya zamo adafi ne adafi ne to wannan kenan a washa hasan ko sirku washa hasan za sa'a wannan misalin na biyu yana daga abin da yake a iya yi ya yi daidai da wannan misalin namu wato na cewa safara sa'idun wa ibrahim saboda tunda an samu fassari wanne ladin ya shiga tsakani to wannan ya iya zamowa wa shahasun kuma ko wa shahasan in an ce wa shahasun ya zamo adafi in an ce wa shahasan ya zamo an nasabce shi bisa maf'ulu ma'ahu kamar yadda ya kawo kenan wa shahasan za za na ati ne na shahasan din yana daga al'asma'ul hamsa sa'a murafu ilaihin wannan baitin kenan sai mu sake maimaita shi eh wato abin da yake ake dubawa cewa nasabar bata wajaba ba ba kuma raf'ar ma bata wajaba ba kuma nasbar ba ita tafi karfi ba saboda cewa raf'at tana da rauni shine kawai abin dubawa ba wai rashin lamiri ba ba wai kawai rashin lamiri ba ne kamar misali a safara sa'idun wa ibrahima ko ba wai rashin lamiri ba ne saboda dai safara sa'idun jumla ce cikakkiya ba abin da ya rage balle har a ce ana neman wani abu da zai zamo lalle an adapta a kai to kuma idan da za a ce safara sa'idun wa ibrahimu shi ko ba wani abu da ya rauni saboda ba wai an yi adafi ne a kan lamirin rafa'a wanda yake muttasili ba tare da an kawo lamiri mun fasili ba to shi ne abin dubawa a ciki a cewa rafa'ar ba ta ayyana ba kuma yinta bai zamo yana da rauni ba ita kuma nasuwa ba ta ayyana ba saboda shi kansa ibrahimu a iya cewa safara ibrahimu amma kaga kamar sara shaɗi'u ba za a ce sara shaɗi'u ba sai dai ta fuskar majazi ya sara shaɗi'u ba zai ba amma shi yasa ba za a ce a ce sirku wa shaɗi'u yake ba zai yiwu ba saboda ba za a ce sara shaɗi'u ba koyaushe idan ya zamo shi amilin idan da za a ɗora shi kan ma'amulin na biyu ba abin da zai saura magana za ta daidai ba abin da zai rage shi kenan za a iya yin adafi adafin yi a sannan daidai ne kuma ya zamo shi na farkon ba lamiri ne muttasili ba balle a ce yin adafin ya yi amma ya yi rauni to wajen da yake ya daidaita kenan shine inda yake da rafa da nasarar suka zamo sun daidaita shi yasa kamar hali hudu ne ko biyar ma akwai inda yake wajibin nasbi akwai inda yake murajjahun nasibi akwai kuma mustawil amraini akwai kuma wajibur rafi yayin akwai wajibur rafi ko wajibul adafi shi yasa guri hudu ne yayin guri hudu ne to alhamdulillah maf'ulai zanantu wajaba wa nahwiha ka khiltu zaidan zahiba wa nasbu maf'ulai zanantu wajaba wa nahwiha ka khiltu zaidan zahiba ونسب مفعول زننت وجبا ونهوها كهلت زيدا ذاهبا ونسب مفعول زننت وجبا ونهوها كهلت زيدا ذاهبا ونسب مفعول زننت وجبا ونهوها كهلت زيدا ذاهبا ونسب مفعول زننت وجبا ونهوها كهلت زيدا ذاهبا ونسب مفعول زننت وجبا ونهوها كهلت زيدا ذاهبا ونسب مفعول زننت وجبا ونهوها كهلت زيدا ذاهبا اسمي قبادة magana akan sunayen da ake musu nasaba an faɗi mafulu ma'ahu an gama mafa'ilu wanda suke a cikin mafa'ilul hamsa dinnan sai kuma wa'yansu fi'ilai wanda su sukan nasauci ba maf'uli ɗaya ba sukan nasauci maf'ulai guda biyu wanda su irin wa'yannan fi'ilan iri biyu ne akwai wa'yanda yake wato maf'ulan da suke nasabta wanda asalinsu mubtada da labari ne akwai kuma waɗanda suke nasabtar mafulai guda biyu wanda ba mubtada da labari ne ba asalinsu to akwai kowanne a ciki akwai na farkon su ne akan kira zanna da 'yan uwanta zanna da kuma duk ilai masu aiki irinta suna nasabtar maf'ulai guda biyu wanda asalinsu muktada ne da labari su wayannan fi'ilan suna bayyana ɗayan abu biyu ne ko dai su bayyana wani aiki na zuci wanda wannan ya kudircewa ya hada da kudircewa ya hada da wato zato akwai wasu fi'ilan wanda su suke nuna kudurcewa wato daukan abu cewa ga yanda yake akwai wanda kuma suke nuna zato cewa ana zato kamar zanna kamar hala kamar hasiba su suna nuna zato ne wanda suke nuna kudurcewa ko kamar irin su ja'ala wadda take zuwa da ma'anar itaƙada ko alima akwai kuma nau'i na biyu su ne filan da su suke nuna tahawili mai da abu zuwa wani abu ko zuwa wani hali daga wani hali zuwa wani hali ko mai da shi zuwa wata sura daban to su wa'annan su ake ce da su af'alu tahawil wanda wa'annan filan sun hada da irin su ja'ala wadda takan zo da ma'anar sayyara su radda su taraka su adda duk wa'annan filai ne na tahawili dukkaninsu suna nasartar mafulai guda biyu mafulan da asalinsu mubtada ne da labari misali in ka ce zanantu zaidan musafira asalin yadda magana take zaidun musafiru ashe mafulan zanna asalinsu mubtada ne da labari a nan ne wato filan wa'annan babin suka bambanta da wa'ansu filan wanda su ma suna nasabtar mafulai biyu amma su mafulan da suke nasabta ba mubtada da labari ne ba kamar misali sa'ada suka sa za ka ce a adaitu zaidan malam wannan zaidan mafuli ne na farko na adaitu malan mafuli ne na biyu amma wa'annan mafulan muka duba sai mu ga asalinsu ba mubtada ne da labari ba saboda ba za ka ce zaidun malam ba malum ba ba ka ce zaidun malum ba ba wata ma'ana a wannan ko inda ka ce ka sautu zaidan jubbata na tufatar da zaidu jubba to shi ma ba da ma ka ce zaidun jubbatun ba magana ce wannan ba shi yasa su mafulan da suke nasarta ba wa'anda yake asalin su mubtada da labari ne ba to a wannan baiti namu an yi magana akan fi'ilan da suke nasartar mafulai guda biyu mafulan da yake asalinsu mubtada ne da labari ya ce wa nasbu mafulai zanantu nasabtar mafulai guda biyu na zanantu wajaba lalle ne shi ma wajibi ne filan zanna a ne musu nasba guda biyu a wani hawiha da duk fi'ilan da yake sun yi kama da ita duk fi'ilan da suke kama da ita a cikin cewa suna shigarwa mubtada da labari ina misali ka hiltu zaidan zahiba kamar khala khala ita ma yar uwar zanna ce kuma ma'anarsu kusan ɗaya ita ma tana nuna zato ne khala ya zaki ya halu yana zato ita wannan khala ɗin ya awan fi'ilinta yake khala ya awansa yake kaga fa'ala fa'a a ba fa'a ba ne ainihin zai zo da wasalinsa fa'ala ba ce ehem fa'ila ce siyasa amurarin ake cewa ya halu ya fa'alu fa'ila ce wadda take ajuwab fa'ila ce wadda take ajuwab asali hayila ne haladin nan asalinsa hayila ne ya halu kuma asalin ya hayalu ne to waye zai kawo filai kamar biyar a wannan babin irin wannan wanda yake zuwa a je hala a ce a marin a kawo shi kamar hala murari'in a kawo kamar ya halu kamar guda biyar ba a ba a aishi ba ya a ce fa'ala ce shi ba a ya biyu ake cewa ba ya ba'u ba yawwa kamar hafa hafa ya hafu ake cewa asalin hafa haifa haifa kada ya kadu shi ma kwarai ka yi da ne asali kamar wanne nala ya nalu ake cewa kwarai na ila ne shi ma kwarai duwa nan fa'ila ce ko nama akwai nama ya namu nama ya namu na yi mane shi ma ya niyamu da irin wannan kamar zala yar uwar kana ya zalu ake cewa wala ya zalu na mukhtalifina ya shi yasa a am in an kawo mari an dangana ga ta wadda yake lamiri na raf'a sai a ce zilta- ziltu ziltu wa hanzala in an dangana ga ta sai a ce ziltu saboda a nuna cewa dacen ya ce a gaba mai kasara aka shafe ta sai a ɗau wasalin yar a mayar a kan ita zairar a ɗau wasalin ainihin kalmar a mayar kan far kalmar kamar yadda a ƙala in an dangana ga ta'ul fa'il ake cewa ƙultu ƙultu wanda wannan ramma ta kafin ba ta taba ce asali ta wawi ne da aka shafe don a nuna cewa akwai wawi ne wanda yake an shafe to shi yasa ramma ita tafi nuna cewa wawi ne da ƙawala ne za a ce ƙawaltu sai aka ga a'a a shafe wawin yayi nauyi to sai aka ga a sa wata alama da za ta nuna akwai wawi ramma ita tafi kowane wasali kusa da wau sai aka sa ta aka ce kultu kultu Ah, to haka irin wannan yake to hala dai tana da sautar filai biyu kamar hiltu zaidan zahiba zaidan shine mafuli na farko ah, zahiban shine makuli na biyu wayannan filan yadda aka fada suna da dama akwai irin su alima kamar fa'in alimtumuhunna muminatin wanda ita wannan mafi'ili ne na kalbi hakanan akwai taraka kamar wata raka na ba'arahum ya muju fi ba'ar akwai adda wa falata adudil baula sharikaka filgina akwai hasiba irin sa sirtuttuka wal juda hayara tijaratin akwai sa alfa innahumu alfawa ba'ahum wallin to duk wannan filan dai suna nasabtar maf'ulai guda biyu wanda asalinsu mubtada ne da labari wannan baitin kenan sai mu sake maimaita shi irin wayannan fi'ilan kama guda bakwai a cikin ƙur'ani wanda yake sun yi nasaba an fada irin su alima tana zuwa haka ko da yake alimar iri biyu ce akwai alima wadda take nuna aiki na zuci akwai kuma alima mai nasartar mafuli guda ɗaya kamar wallahu a haraja kun min buduni ummahatikum la ta'lamuna shay'an ba irin ta ba wannan alima ce mai nasabtar maf'uli guda daya amma akwai alima mai nasabtar maf'ulai biyu wanda ita ma ta zo a qur'ani akwai irin su taraka akwai duk irin wa'annan dai akwai su da dama a qur'ani masu nasabtar maf'uli guda biyu to akwai da guda bakwai a cikin qur'ani to wannan kenan sai wa ma ata linahawi kana min habar wasmin linahawin na wala kala wazar wa ma ata linahawi kana min habar wasmin linahawin na wala kala wazar wa ma ata linahawi kana min habar wasmin linahawin na wala kala wazar wa ma ata linahawi kana min habar wasmin linahawin na wala kala wazar وما أتى لنهو كان من خبر وزن لنهو ولا كلا وزر وما أتى لنهو كان من خبر وزن لنهو ولا كلا وزر وما أتى لنهو كان من خبر وزن لنهو ولا كلا وزر أسمي كبارا أتكين منصوبات أسماء يا رجي قدادي نكرشي a wannan littafin a cikin sha ukun an faɗi sha ɗaya a baya yanzu ya rage guda biyu ya ce wa ma'ata linahawi kana hakanan kuma nasaba yana kasancewa ga abin da ya zo ga kamar kana min habarin daga labari labarin a kana shi ma mansubi ne hakanan kuma duk yan uwan kana labarinsu mansubi ne za ka ce kana zaidun ka'ima ko wa kana allahu sami'an basira ko innahu kana tawwaba tawwaba labarin kana ne hakanan labarin wato yan uwanta kamar asbahal bardu shadidan labarin asbaha kenan ko amsa zaidun sa'ima sa'iman labarin amsa kenan to duk wannan mansubi ne kuma ta iya zamo ya zo jumla amma dai wannan jumla za a ce a mahallin nasba take kamar misali asa daman kamar asa ita mafi yawa daman labarin ta yafi zuwa jumla ko fili murari'i wanda yake makaruni da an a galiba Mhm, galiba kamar wa as- wa an asa an ya kuna ƙarƙita raba ajalun ko kuma fa'asallahu an ya ce bilfati to wannan an ya ce din a mahallin nasba yake an ya ce bilfati jumla a mahallin nasba take ko asa rabbukum an yarhamakum wannan an yarhamakum din a mahallin nasba yake wannan an din tare da ma'amulinta a mahallin nasba suke labarin asa ne tunda asa tana aiki kama aikin kana wasmin linahawin na haka nan kuma suna da kamar inna sunan inna ma da 'yan uwanta guda nawa guda biyar in an hada ita shida kenan to su masu a sunan inna yana zuwa mansubi zaka ce inna zaidan ka'imu ko inna allaha sami'un basir inna allaha sami'un basir allaha shine sunan inna gashi ya zo mansubi wala haka nan la mai aiki irin aikin inna ita ma sunanta yana zamowa mansubi sai dai so da yawa in ya zamo mufradi akan gina shi ne bisa fata tare da ita a ce la wa zara to amma wato in ya zamo murafi ne ko shabihan bil muraf sannan naswa sai ta bayyana a fili kamar la sahiba birrin mamkoto ko la ɗali an jabalan zahir la hasanan wajhuhu mazmumu la hasanan wajhuhu mazmumu inda yake shabihun bil murafi kenan sunan la shi ma dai mansubi ne ta iya zamo an gina shi bisa fata amma wannan ginin ne idan ya zamo tare da al shine au ma'a al ko kuma idan ya zamo tare da al shi sunan fa'ili sharaɗin ya aiki shine zamo ya yi itimadi bisa nafayi ko istifhami ko nahayi ko kuma ya zamo ya zo musnadu ko ya zamo ya zo sifa ko hali ko kuma in ba wa'annan ba ya zamo ya zo da al in ya zo da al shi ma zai aiki bisa idilaki ina misali in ka ce a waribun zaidan amurun a raribun zaidan amurun to yanzu nan raribun ya dogara da me da istifani ko ma raribun zaidan amurun ko ma a ma raribun zaidan amurun nan kuma ya dogara da me da nafayi to ko kuma ya zamo ya zo wato labari shine ya zo musnadu kamar zaidun raribun amra ko ya zo hali kamar ja a zaidun rakiban farasa rakiban hali ne sunan fa'ili ne gashi kuma ya zo hali ya shi ya aiki kamar aikin filinsa ya nasarci farasa hakanan misali in ya zo a nida'i wanda shi ma dai a sannan kamar ya zo siffa ne yin kamar farkon baitocin suyudi din nan ya ƙari an kutubal tasarifi ya ƙari an kutubar tasarifi ƙari an ya zo ni da'i ne shi yasa a nan kamar ya zo sufa ne daman ga mausufi wanda yake shafaffe ya sha hasan ƙari an kutubar tasarifi shi yasa yana sarci kutubar tasarifi ko ya ɗali an jabala har shi ma ɗali an da yake ya zo ni da'i ya nasarci jabala au ma'a al ko ko ya zamo tare da al ya zamo an sa masa al kamar al mustagafiru rabbahu aqilu al mustagafiru rabbahu aqilu al mu'addibu waladahu muhazzabu al mu'addibu din mu'addibu sunan fa'ili ne zai aiki saboda ya doga ya zo da al al mu'addibu waladahu muhazzabu wanda duk ya tsaya yi wa ɗansa ladabi ya zama mai kyakkyawan ɗabi'a ne almustaghfiru rabbahu aqil wanda koyaushe yake ta istighfari ga Allah mai hankali ne alama cewa mai hankali ne to almustaghfiru gashi ya nasarci rabba rabba maf'ulin sa ne to kamar irin wa'annan kuma koyaushe a gane akwai fa'ilin wanda yake shafaffe in an ce almustaghfiru kama an ce huwa almustaghfiru huwa ehe rabbahu kama an ce allazi yastaghfiru rabbahu ne wannan aldin kuma a gane ba fata ta'arifi bace ya ake kiran ita wannan aldin mausula ce alce wadda take mausula wadda dama ita koyaushe silarta tana zuwa sifa ce tsantsa وصفة صريحة صلة al وكونها جمع رب الأفعال كال koyaushe sifa tsantsa ita ce take zuwa a silar al mausula kamar an ce allazi in an ce almustaghfiru rabbahu kamar an ce allazi yastaghfiru rabbahu aqil in aka ce almu'addibu waladahu kamar an ce allazi yu'addibu waladahu allazi yu'addibu waladahu shi yasa irin nan ma take aiki saboda anan tsaya wasa matsayin fi'ili murari'i yayi karfi da yawa shi sunan fa'ilin ya tsaya matsayin fi'ili murari'i kwarai kwarai shi yasa anan inda yake ya zo da alba ma sai ya dogara da kome ba amma a wayancan wuraren sai ya dogara da wani abu sannan yake yin aiki to nahau kamar almunibu wanda yake mai komawa ga Allah shi wannan shi ma sunan fa'ili ne filin nasa ya yake anaba anaba ga sha ƙur'ani fasta gafara rabbahu wa harrara ki an wa anaba to anaba daga anaba za a kawo fili ba sunan fa'ili sai a ce almunibu kamar wannan da aka ce almunibu kamar an ce allazi yunibu allazi yunibu rafi'un kaffal amal to shi anaba daman baya ta'adda ga maf'uli ko shi yasa nan ba za mu ga maf'ulin sa ba saboda dama asalin fi'ilin sa ba mai ta'adda bane shi ko inda yake kaiwa ga maf'uli sai ya zama fi'ilin sa zai kai ga maf'uli amma sunan fa'ili idan ya zama fi'ilin sa baya kaiwa ga maf'uli iyakarsa fa'ili to shi ma haka nan da aka ce almunibu kama an ce almunibu huwa almunibu huwa to rafi'un shi ma dai wani sunan fa'ilin ne shi kuma wannan daga ɗaƙafilinsa yake daga rafa'a daga rafa'a ne aka ce rafi'un to gashi annan ya zo munawwani ya zo a halin ne musnadu saboda labari ne almunibu mubtada rafi'un labarinsa shi yasa sai aiki aikin fi'ilinsa ya nasarci maf'ulinsa shine mai kaffa kaffa din maf'ulu bihi ne mansubi ne bisa cewa maf'ulu bihi kaffa din kuma murafi ne al'amali murafu ilaihi ne aka yi masa sukuni a nan saboda kafiya to wayannan baitocin kenan guda biyu ko kamar a ƙur'ani misalan balikun amra inna laha balikun amra bisa kira wanda suka karanta balikun amrahu to balikun din ya zo musnadu saboda ya zo labarin inna shi yasa ya nasarci labarinsa ya nasarci maf'ulinsa shine amra amra ya nasarci wato labarinsa to sai mu sake maimaita wannan baitocin wannan baitocin da yake nan sai almunibu mai komawa ga Allah almunibu mai komawa ga Allah rafi'un yana mai daga kaffal amal tafin buri mai komawa ga Allah ya daga tafin burinsa wato ya daga hannayensa yana roƙon Allah shine ma'anar amini burafi'un kaffal amal wannan kenan wato abin yi a nan shine sunayen fa'ilai sun zo a ƙur'ani tun daga cikin fatiha ma akwai sunan fa'ili ko akwai misali na mubalaga amma akwai kuma wanda yake sunan fa'ili ne arrahmani wannan misali ne na mubalaga haka arrahim maliki ko shi sifa ce mushabbaha ko amma wanda suka karanta maliki wannan sunan fa'ili ne ko to amma bayan waɗannan dai akwai wani sunan fa'ilin ko wasu sunayen fa'ilan a cikin fatiha to abin yi dai anan shine ko da sunan fa'ili wanda yake ba mai ta'adda bane wato fi'ilinsa ba mai ta'adda ba ne a fidda sunan fa'ili a sunan fa'ilan da suka rage a cikin fatiha da kuma misali guda uku na farko a ƙur'ani sannan kuma a ƙarshen ƙur'ani a fidda sunan fa'ilai guda biyar wanda su ne na ƙarshe misali alhannasi misali ne na mubalaga ba sunan fa'ili ne sunan fa'ili ne amma na mubalaga to banda kamar irinsa banda kamar irinsa to amma bayan nan wato akwai waɗansu sunayen fa'ilan ko akwai sunayen fa'ilai daga ƙasa-ƙasa a duba a fidda guda biyar nan kuma a sama a fidda guda biyar in an gamu da wanda yake ya yi nasaba ya nasabci mafuli saboda zama wafi ilinsa damin asali muta'addi ne sai a nuna alama cewa ga mafulin nasa wanda ko yake bai nasara ba kawai to a zara a rubuta shi wanda yake sunan fa'ili ne na fi'ili lazimi to kawai a rubuta sunan fa'ilin shi ne abin bukata amma in na muta'addi ne to a rubuta cewa ga mafulin nasa wanda ya nasabta in an dace an samu wanda yake muta'addi din to alhamdulillah wannan kenan dai waɗanda su ne na ƙasa wanda su ne kamar kusan na ƙarshe a sunayen fa'ilai da yake sun zo a ƙura'ani
wa masdarun kafilihi kad amila sha'a murafan wa bitanminin kala atbuka shafin zahawan binafi wa jumli nufsin minka kulla sani'i masdari duk wani lafazi wanda yake ya zo masdari kad amila yana yin aiki kafilihi kamar aikin fi'ilinsa idan fi'ilin ya zamo lazimi ne shi ma masdarin zai zamo ya yi aiki kamar aikin fi'ili lazimi menene aiki fi'ili lazimi shine rafa'anci fa'ilinsa kawai ba zai kai ga maf'ulu bihi ba ba shi da maf'uli shi yasa shi ma ko iyakarsa kenan wannan masdar idan ko ya zamo fi'ilin mai ta'adda ne to shi ma masdarin zai ta'adda idan fi'ilin yana yin ta'adda ga mafuli daya masdarin zai ta'adda ga mafuli daya idan kuma yana ta'adda ga mafulai guda biyu fi'ilin to shi ma masdarin zai ta'adda ga mafulai biyu na misali wanda yake lazimi ka ce a min zahari zaidin أجبت من ذهاب زيد ذهاب مصدر وانا فعلي ne مصدر ذهب ne ذهب فعلي ne wanda yake lazimi zaka ce zahaba zaidun kawai baya ta'adda sai dai an samu fa ba ko aka samu sa alhamza ko alhaqqun dai ba ta kun ko zahaba Allahu bi nurihi na Qur'ani to ajibtu min zahabi zaidin zahabi din masdari ne wanda yayi aiki kamar aikin fi'ilinsa ya rafa'anci mabba fa'ilinsa shine zaidin da ko da yake an zo an rafa shi zuwa ga zaidu idan ko zama yana ta'adda ga makuli daya to shi ma masdarin sai ya ta'adda ga makuli daya kamar ka ce azibtu min shurdi zaidin al-asala to shurdi masdari ne na shariba shariba tana ta'adda ga makuli daya za ka ce shariba zaidun al-asala to shariba zaidun al-asala zaidu ya sha zuma to haka shuru ma zai ta'adda ga makuli daya za ka ce azibtu min shurdi zaidin al-asala idan kuma ya zama fi'ilin bayan yana ta'adda da makulai biyu to mangarin ma sai kai makulai biyu sai ka ce ajibtu min ila'i zaidin amran kamisa ajibtu min ila'i zaidin amran kamisa to ila'u masdari ne na wani fi'ili masdari ne na a'ada a'ada kuwa yana ta'adda ga makulai biyu domin zaka ce a'ada zaidu amran kamisan zaidu ya bai wa amuru riga matsafili na bayarwa yana neman wa aka ba me kuma aka bayar su ne makulan nasa guda biyu to shi ma matsalin sai zama haka sai ka ce a jiftu min ila'i zaidin amran kamisan ila'udin matsari ne an rafa ga fa'ilinsa shine zaidin sai aka kawo makulansa guda biyu daga baya shine amran da kuma ƙamisa to masdari dai wa masdarun masdari ka filihi kal amila yana aiki kamar aikin filinsa sha'a murafan haka shi masdari ya aiki kamar fi'ilinsa yana da yawa kwarai halin kasancewarsa murad kamar wannan ajibtu min rarbi zaidin amra to rarbi masdari ne ya yi aiki ga shi muradi ko kamar na qur'ani walau la difa'ullahi nasa to difa'u masdari ne jira'ar wata jira'ar dafu walau la dafullahi nasa to da dafu dai da difa'u duk masdari ne na dafa'a ko difa'u masdari ne na dafa'a to da dafu da difa'u dai duk masdarai ne filin yana ta'adda ga mafuli daya to gashi anan ma ya ta'adda ga mafuli daya saboda an rafa masdarin ga fa'ilinsa shine allahi sunan jalala to a wabi tanwini haka nan kuma yana aiki idan ya zama munawwani idan aka yi masa tanwini a ba shi aiki ma yana munawwani ya fi kiyasi ina misali kamar idan ka ce ajibtu min rarbin zaidun amra ka iya fada haka rarbin masdari ne aka yi masa tanwini zaidun din kuma fa'ilinsa ne amran maf'uli ne ko kamar na ƙur'ani aw id'amun fi yawmin zi masgabatin yatiman id'amun masdari ne wanda yake aka aka yi masa tanwini wannan fi yawmin jari da majruri ne wanda yake ya zo dan kaidi shi kansa kaidin ma aka kare masa na ati shine zi masgaba to yatiman shine mafuli shine mafuli ko kamar faɗin wani waƙi da yake cewa birorabin bisiyufi ru'usa qaumin azalna hamahunna anil mabili birorabin bisiyufi ru'usa qaumin azalna hamahunna anil mabili to rarbin masdari ne aka yi masa tanwini gashi ya yi aiki kamar aikin filinsa yadda rarraba zai nasarci makuri shi ma rarrabin ya nasarci makuri shi ne rukusa da sababin tsara ne da ta kubba tsaran da muka yi ga kawunan waɗansu da sababin haka ne muka gusar da makwarkwaɗar kansu daga inda take muka gusar da ita daga inda take ko daga inda suke bacci ba a torar binde masdari ne an rafa shi ga an yi tannininsa ya yi aiki shi kuma kansa ne littafin ya kawo nasa misalan guda biyu da inda yake masdarin an rafa da kuma inda yake aka yi masa tannini ya ce kala a tuka shasan zahawan binafi kamar inda kace la atbuka shasan zahawan binafi atbudin masdari ne na ataba ataba yana ta daga matsoli daya to shi ma'anin masdarin da yake an rafa ga fa'ilinsa shine wannan lamiri ka ka nan a mahallin jara yake ko da yake mabni ne a bisa fata amma a mahallin jara yake saboda murafu ilaihi ne kuma yana da wani mahallin saboda shine fa'ili a mahallin rafa yake kuma dangane da ma'ana dangane da lafazi a mahallin jarra yake dangane da ma'ana ko a mahallin rafa yake to shahatan din shine maqulu bihi shine maqulun atubu kace zaka tsaya raraukar mutum wanda ya tsaya bin son zuciyarsa ba amfani ba zai ma wani amfani ba wanda duk ya zamo ya tsaya kun san zuciya to ka ce ma za ka yi masa nasiha ai ba za ka yi ba zai masa amfani ba yadda Allah yake faɗa ne a fara ta manifta haza ilahahu hawa afa an ta takuru alaihi wakila wanda ya mai da son zuciyarsa ita yake bi ita yake bautawa kamar Allah yanzu wannan ya za ka yi da shi ai sai sai dai sai da addu'a ko Allah ya kare eh amma tun da dai shi ya sa bin son zuciya duk abin da za ka faɗa masa na nasiha sai dai ya fita bayan kunnensa to wadun wato wannan binafi'in shine labarin ladin labarin ita wannan ladin ne abin da ya sa ta aiki cikakke ba saboda sharadin aikinta sai ta zo a nikira ko yadda mai alfiya yake faɗa in na kira ke omi lasta da sala wa katalila ta wa in amala to wato misali na biyu kuma inda yake masdari ya zo munawwani aiki wanda aka ce ya fi kiyasi kamar faɗin dum linusyin minka kulla sani ka dawwama ma'ana ka tabbatar a rayuwarka ko abin da ya rage gare ka a rayuwa ba abin da ka sa a gaba illa kai nasiha ga duk wanda zai saurari nasiha ka ka dawwama ga yin nasiha daga gare ka ga dukkan mai sauraron ka nutsin din masdari ne ake masa tanwini gashi ya yi aiki kamar aikin fi'ilinsa a nasaha ita wani irin fi'ili ne takan zo fi'ilin yakan zo ya ta'adda da kansa yakan zo kuma ya ta'adda da harafin jarra akan ce nasahatuhu ko nasahatu lahu to wannan nusin din da aka kawo a nan na nasahatu din ne ba na nasahatu lahu ba idan da na nasahatu lahu aka kawo sai a ce li nuskin minka li kulli sami an nasaha tana cikin wayansu yan fi'ilai yan kaɗan wanda wani lokacin sukan yi ta'addada kansu wani lokacin kuma sai an sa harafin jarra ana cewa nasahatuhu ko nasahatu lahu to wannan ne wanda aka kawo masdarinta a nan ta nasahatuhu din ce mai ta'addance da kanta shi yasa a nan ma masdarin ya yi ta'adda da kansa ga shi ya sarci kulla kulla sani min kadin jari da majruri na atunusin din kulla din shine mafuli a wayannan baitutukan kenan guda biyu ina misalin wannan kuma a qur'ani kamar farin ubangiji subhanahu wata'ala au id'am shi misalin sa na farko da abin ka shatsa misalin sa shine wala la ilaha illa nas misalin wannan kuma shine au id'am fi yawmin zai masu gaba da kima fi daidai da wannan misalin na biyu sai mu sake maimaita baitocin namu ومصدر تفعيله قد عمل جاء مضافا وبتنوين فلا اترك شخصا ذاها وابتلافه وذل المسلمين فقل لسانه wanda misalan da aka kawo a kawo inda yake aka zo da masdari guda biyu a masdari guda biyu wanda yake yayi aiki to kuma haka mutum ta insha'insa ya kawo guda uku inda yake masdari yayi aiki ya kawo jumloli guda uku inda yake masdari yayi aiki a cikin qur'ani dai a fidda waje guda biyu inda yake masdari yayi aiki ya yi aiki ko ta yi an masa tarmini ne ko kuma an rafa shi ya zamo dai ya yi aiki to a kawo wani suraren da yawa ƙur'ani akan kawo masdarin ya zamo an rafa ga makulin an shafe fa'ilin ba kawo fa'ilin ba misali kamar irin su la khalqu samawati wal ardi akbar min halqin nas kaga la khalqu khalqu masdari ne aka rafa ga maqulin sa shine samawati eh to wani lokacin kuma sai ta akbar min halqin nas halqin nas shi ma dai masdari ne aka rafa ga maqulin ba kawo fa'ilin ba a wannan hali an shafe fa'ilin kenan to wani wajen kuma sai ya zamo an rafa shi ga fa'ilin amma an shafe maƙul misali kama a suratul kuma haza halƙullah faruni ma za halakar da zina min duni haza halƙullah to halƙwa nan an rafa ga fa'ilin shi ne lahi sunan jalali subhanahu wa ta'ala ba shafe an shafe maƙul an shafe maf'ul to amma za a sami inda yake an kawo ma'amulan na masdar to irin wannan a kawo guda biyu daga cikin qur'ani kuma a kawo jumloli guda uku ko bayani na larabawa ko ko nasari ne wanda yake ya kunshi ambatan masdarin tare da ma'amulin nasa tare tare da ma'amulin nasa wannan kenan alhamdulillah ga shi majururat wato za a shiga ismi na uku na suna shine wanda yake majururi suna dai damin irabin sa iri uku ne da raf'a da nasba da kuma jarra to an yi marfu'atul asma an yi mansubatul asma saura majruratu to aljaru bil harfi bi min lamin ala ورب رب وأن باء رب وأن باء رب وفي باء وأن كاف كاف على aljaru ila ta ila ne na ƙarshe ko ila aljaru bil harfi bi min lamin ala rubba wa fi ba'in wa an kafin ila aljaru bil harfi bi min lamin ala rubba wa fi ba'in wa an kafin ala aljaru bil harfi bi min lamin ala رب في باء وعن كاف على الجر بالحرف بمن لام على رب في باء وعن كاف إلى الجر بالحرف بمن لام على رب في باء وعن كاف إلى سيني yace waljaru jarra ana yin ta da abu biyu ne ita jarra gaba ɗaya abu biyu ne ke haddasa ta akwai ma daga malamai wanda suka ce abu ɗaya ne kawai yake sabauta a jarra a jarranci suna amma malamai da yawa sun ce abu biyu ne akwai waɗanda suka ce a'a abin da yake sa a jarra ya fi biyu to amma malamai suka ce wannan maganar ba ta da inganci yadda suyudi yake fada a farida aljaru bil harfi wa bil irafa wardud ala man za'amu khilafa الجور بالحرف وبالإضافة وردد على من زعم خلافة جرى أنا أنت نكود حرفي شجارة جرى ko kuma da sababin irafa kai raddi akan duk wanda ya ce akwai wani dalili na yin jarra ba wa'annan guda biyun ba to shi nan ya fara kawo wato wa'anda ake musu jarra da shi harafi wato harufan jarra sun kai ishirin wayansu ma sun kai su har kusan ishirin da biyu to amma a wannan littafin wanda za a faɗa ba su fi sha biyar ko sha shida ba a wannan littafin saboda waɗanda suka fi yawan zuwa za a ambata harufan jarra wanda ake amfani da su wajen istisna'i guda uku din nan ba ambace su a wannan littafin ba hala da ada da hasha hakanan kuma ba ambaci la'alla ba ko mata ko laula wanda su ma wa'insu suna lissafa su a cikin haruffan jarra da la'alla da mata da kuma laula ya zama guda shida kenan ba ambata ba to a wannan baiti dai na farko wato an faɗi wajen guda takwas aka ce aljaru jarra bil harfi tana kasancewa ne da harfi bimin ana yin jarra da min wadda tana da ma'anoni da yawa amma babban ma'anarta ibtida'i kama kharajtu min albayti min albayti ko haza kitabun min fulanin to min ta nuna iftida'i ne a wannan halayen ko a qur'ani subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjidil harami ita ta fi zuwa don nuna iftida'i na makani amma takan zo don nuna iftida'i na zamani daga waje waje abu ya fara to a nan min tafi yawan zuwa amma takan zo don nuna daga wani wakaci abu ya fara kamar misali ayat suratu taubati la taqum fihi abada la masjidun istisa ala taqwa min awwal yawmin min awwal yawmin min nan ta zo don nuna ibtida'i na zamani min ta zo don ibtida'i na zamani anan amma a suratul isra'i min ta zo don nuna ibtida'i na makani ne bimin lami sai lami kuma shine na biyu yana nuna tahasisi wato keɓancewa ko kuma mulki misali albabu liddari wannan ƙofar ta shiga gida wannan ba lami a nan ba ta zo don mulki ba ta zo don nuna tahasisi ne ƙofar nan in ka bi ta ita gida za ka shiga ba waje za ka shiga ba ba masallaci ba ba kasuwa ba ba kanti ba gida kaga nan lami ta zo don hususi ne albabu liddari kuma takan zo don nuna mulki kama allamu almalu lizaidin a nan ta nuna mulki kenan takan zo don nuna istihqaqi kama alhamdulillahi ala aka kuma ala ita ma tana cikin haruffan jara ita kuma babban ma'anarta tana zuwa don isti'la'i in tana zuwa don nuna istila'i kamar zaidun alas sarahi rubba aka na rubba ita ma tana daga cikin haruffan jarra ita kuma tana zuwa don takalili in ji wasu wasu kuma suka ce don takasiri wasu suka ce tana zuwa don duka biyan ma kamar rubba rajulin salihin laqitu rubba rajulin salihin ita rubba ta keɓanta da ta shigarwa nikira kuma tana shigarwa suna zahiri ne su haruffan jaran nan sun kasu gida uku akwai wanda yake shi baya shigarwa sai suna zahiri akwai wanda yake baya shigarwa komai sai lamiri akwai wanda yake yakan shiga wa zahiri yakan shiga wa lamiri ita ruba dai ta banta da a suna zahiri kuma zahirin ma sai wanda yake nikira kamar min ita ta shiga wa zahiri ta shiga wa lamiri in ka ce jirtu minhu ko jirtu min albaiti kaga min ta shiga wa lamiri ta shiga wa suna zahiri rubba wa fi sai fi ita ma tana cikin harufan jarra babban ma'anar ta zarfiyanci kamar zaidun fiddari ba'un sai kuma ba wadda takan zo don isti'ana kamar ka bil kalami wa an sai an mai ma'anar tajawuzi kamar ramaitu anil qausi ramaitu anil qausi kafin sai kuma kafi mai zuwa dan tashbihi kafi yana zuwa dan tashbihi kamar zaidun ka asadin zaidun ka asadin kamar kafi shi ma yake banta da shiga wa suna zahiri ba ya shiga wa lamiri sai ko larura kamar faɗin su halal zuna ba ta yamina kusu ba wa umma al'alin ka ha a akara ba ya ce ka ha kafi ya shiga wa lamiri to wannan larura ce ko kuma wala tarabalan wala filafilan ka hu wala ka hunna illa hazila to kafi ya shiga wa lamiri wannan kaɗan ne kadan ne yadda mai alfiya yake fada inda ibn malik yake fada alfiya wa mara wa min nahawi rubbahu fata nazaru kaza kaha wa nahawahu atam to kafi ya shiga walamiri na dire ne suna zahiri yake shigarwa a ila sai kuma ila wadda take nuna intihai intihai kama kharajtu min albayti ila almasjidi ya nuna ina fitar taka ta kare ta kare ne zuwa shiga masallaci ko harastu min albaiti ila suki ya nuna ina fitar taka ta kare ta kare ne zuwa kasuwa to a wa'annan an fada haruffa guda tara a ciki a wannan baitin sai mu sake maimaita baitin ko in ashe wa'annan haruffan da aka fada na jaran nan guda tara a cikinsu dai ita rubba ba ta cika zuwa a ƙur'ani ba kusan ma banda a rubba ma ya waddu lazi na kafaro kamar ba wata rubba ko to sai dai sauran haruffan suna yawan zuwa to abin yi a nan shine wato a baki ɗayan hizufin sabbihi a fidda inda kowane ɗaya daga haruffan nan guda takwas da suka rage suka zo ko kuma wanda yake bai zo ba ta yi zama a cikin takwas din nan akwai wanda gaba ɗayan hizufin sabbe shi bai zo ba ba wai dan babu shi a qur'ani ba wai su wuraren yana zuwa kamar kafi masalan masalahum ka masalin lazistar ba da tun farko farkon qur'ani alin laisa ka mislihi shay'u to a duk akwai kafi da yawa a qur'ani amma la'alla ta yi zama a hizufin sabbihi ba a samu ba a same shi ba to sauran dai haruffan duk wani harafi na jarra da ya zo a wannan hizufin a hizufin sabbihi a fidda shi ba a cikin wayannan haruffan wato da suka rage sauran haruffan na gwarra kafin mu karasa ragowar a gobe insha Allah ta'ala kuma yadda shi abdullahi yake fada a cikin baharul muhi da sab'una adduhu bi darhil mushtarak baki ɗayan harafi ma guda saba'in ne to amma suna nan suka ce ya haura saba'in ɗin ya kai kamar tamanin ko da ɗaya to insha Allah ta'ala ita kanta wannan manzumar za mu bi ta wadda a ciki akwai dai wa'annan haruffan jarra tunda dukkanin su wa'annan haruffa ne duk abin da aka ce yayi jarra harafi ne shi yasa ma yake harafin jarra suke daga hawasul asma'i alama ce ta suna domin duk abin da zai zo bayan an faɗi harafin jarra suna ne saboda dukkanin su harufa ne to alhamdulillah wannan kenan ata kaza ba'u wata fi qasamin kamnun bi itqil lil fata aw bi irafatin bi ma'anan lami aw min kamata aw min kadusi hazu sawbi shami
منذ ومز حتى كذا باء وتا في قسم كمل اتق للفتى أو بإرافة بمعنى اللام أو من كلبسي هز صوب الشام منذ ومز حتى كذا باء وتا في كذا واو واو يفتو كذا واو وتا في قسم كمل باتق للفتى أو بإرافة بمعنى اللام أو من كلبسي هز صوب الشام كلبسي صوب آه صوب صوب يافي آه صوب درما يافي كلبسي صوب هز الشام لبسي لبسي دين مبتدني صوب دين شيني لاباري lubsi masdari ne amma ana nufin sunan maf'uli kamar an ce malbusi abinda ne nake daurawa ka lubsi saubu hazzi shami to munzu wa mus'atta kaza wawun wata fi kasamin kamin bi irkin lilfata aw bi irafatin bi ma'anan lami aw min kalusi saubu hazzi shami sai ni gaba ɗaya magana akan haruffan jarra a jiya an faɗi guda tara an faɗa cewa dai haruffan nan sun kai ishirin wasu ma suna lissafa sa wajen da ɗaya ko da biyu amma ba dukkaninsu ba ne aka kawo a wannan littafin an kawo mafi shuhura ne an kawo kamar sha hudu ko sha biyar a can dai an faɗi guda tara a baya to sai aka ci gaba da cewa munzu munzu ita ma tana cikin haruffan jarra ita munzu takan zo suna takan zo harafi idan ya zamo kace ma ra'aituhu munzu yawmul jumu'ati to munzu a sannan suna ce ko ma ra'aituhu munzu a zaidu munzu a sannan suna ce ba harafi ba amma kace ma ra'aituhu munzu yawmil jumu'ati sannan munzu ta zamo harafi yanda aka faɗa wa munzu wa munzu sumani haisu rafa'a au uliyal fi'ila kaji'tu muzda'a mun da munzu sunaye ne biyu in ya zamo aka ga sunan da aka faɗa bayan su an masa rafa sai a ɗauke su cewa sunaye ne ko kuma ya zamo fi'ili ne ya zo bayan an faɗe su to a sannan ba haruffa ba ne amma in suka zo da ma'a ya zamo suna ne ya zo bayan su kuma aka yi masa jarra to sannan shi ne suka zamo harafi wanda kuma a wannan za a duba idan shi sunan da ya zo bayan su yanzu ne to sannan ma'anarsu sai ta zamo fi da munzu da mus sai ma'anarsu ta zamo kamar ma'anar fi in ka ce ma ra'aituhu munzu yaumina ko ma ra'aituhu munzu yaumina to kamar ka ce ne ma ra'aituhu fi yaumina amma idan abin da ya huce ne suka jarra kamar ka ce ma ra'aituhu munzu gadin ko munzu yaumil arbi'a'i to a sannan ma'anarsu sai ta zamo min kamar yadda da ibn malik yake fada wa in ya jura fi muriyin fakamin huma a wafil hali ma'ana fistabin to sai hatta hatta ita ma tana jarra ita ce ta goma sha biyu kamar hatta maɗila ilfajari hatta maɗila ilfajari kaza wawun hakanan kuma wawi shine na a sha uku wato a cikin haruffan nan shine na sha uku shi ko fi kasamin a rantsuwa kamar wallahi wallahi laƙadar sanna ila umam ko tallahi ta ta ita ma haka ta rantsuwa kamar tallahi laƙadar sanna ko wawun kamar wa shamsi ko wa shamsi ko wal fajari duk wa'annan guda biyan haruffan rantsuwa ne a haruffan rantsuwa guda biyu ya kawo a nan bai kawo uwar babin ba wadda ita ce ba ba ita ce uwa a babin rantsuwa a ce billahi ita ba ita ce asali yadda ya sho hariri yake ilgazi a alfiya cewa wani na'ibi ne wani amili ne na'ibinsa ya fi shi tsayawa a matsayin aka ce shi ne ba da wawi na rantsuwa ba ita ce asali a haruffan rantsuwa amma wawi sai ya zamo ta kanka ne wajen da wuya a ji rantsuwa ba da wawi ba alhali ko ba ita ce asali a wajen ba ba ita ce asali to anan ma gaba ɗaya shi bai kawo bar ba ko saboda misali in ka duba qur'ani inda yake an yi rantsuwa da bar kaɗan ne wasu ma suka ce ba lalle ya zamo rantsuwar ba kamar wa aksamu billahi to bi ɗin ita wannan ta rantsuwa ce wajen mafi yawan malamai wasu ma suka ce a'a kawai ta zo ne don riskar da aksamu da lahi sunan jalala wa aksamu billah amma ta an yi rantsuwa da ita tallahi laƙadar sanna ila umamin min qabli wawi dai shi ya fi yawan zuwa wa surori nan da yawa ma da wawun na rantsuwa aka buɗe wal fajari wa layalin ashar wa shamsi warulaili waruha wal'asari duk da an buɗe su ne da wawi na rantsuwa ina misali kamnin li itkin lilfata kamar yadda ka ce umnun bi itkin lilfata itkin suna ne da aka jarance shi da mai da ba bi itkin hakanan kuma lilfata fata shi ma suna ne majruri ko da yake shi jarrarsa muƙaddara ce saboda suna ne wanda yake makasuri aw bi irafatin ana yin jarra kuma da irafa abu na biyu da ake yin jarra da shi shine irafa ka lufsi kamar yadda kace lufsi a bi ma'ana aw bi irafatin da irafa bi ma'anan lani ita irafa tana zuwa da ma'anoni uku akwai wadda za a kaddara lani kamar yadda kace almalu li malu zaidin to kamar ka ce amalul li zaidin ne ko babu dari kamar ka ce babun lidari ne annan za a kaddara lami ne min wani lokacin kuma a irafa akan kaddara min ina misali ka lusi kamar inda ka ce lusi abinda ni nake daurawa abinda nake sawa a jikina tufafi na saubu hazzi shani tufafi ne da aka yi shi da zaben masar zaben misira tufafi ne wanda cikinsa alhariri samansa ko wani abu daban kitani ko auduga shine zaben masa wato yana ana yin sa da launi kamar jikin zabu da can ake yin sa tufafi ne na kasaita hin lusi sau buhazzu shami to wayannan baitocin kenan a dai na harufan jarra guda goma sha hudu kenan muka samu ko a baiti na biyu mun samu guda biyar ne na farko ko mun samu guda tara ya zama sha hudu kenan a cikin na rantsuwa an rage ɗaya shine ba sannan kuma ga irin sai la'alla ba a kawo ba ga sai laula guda uku kenan ko sai kuma guda uku haruffan istisna'i hasha hala ada 21 kenan in an hada su sun kai 21 kenan ko anan an kawo guda goma sha an kawo guda goma sha hudu dai anan akwai wanda ba a kawo ba akwai laula akwai la'alla akwai mata akwai kuma ba ta rantsuwa sannan kuma harufan istisna'i guda uku guda bakwai kenan wanda ba a kawo ba in an hada da sha hudun da aka kawo a nan ishirin da ɗaya kenan to wannan bai tutukan kenan guda biyu saboda lokacin ko addu'a abu aufi ka masarun laili wal shaitamu liddorati salat can faɗi cewa ita irafa takan zo da ma'anoni guda biyu a baya akwai irafa wadda take mai ma'anan lami ita wannan irafar ita ta fi yawa a irafa wadda za ta zo a ƙaddara mata lami ita ta fi yawa misali kamar inda wato rabbil alamina irafa ce mai za a ƙaddara a nan lami rabbul lil alamina ko maliki yaumiddini ita mai za a kaddara malikin liyaumiddini malikin liyaumiddini lami za a kaddara shi yasa irafa wadda ake kaddara lami ta fi yawa to an faɗa kuma cewa akwai irafa wadda ake kaddara min idan ya zamo shi murafin kamar juzi'i ne ko jinsi ne na murafu ilaihi to a sannan abinda za a kaddara a irafar sai a kaddara min ina misali kamar shi kansa misalin da mai littafin ya kawo lufsi saubu hazzi shami lufsi saubu hazzi shami saboda shi saubu din nau'i ne na hazzi shami ko jinsi ne ba'ari ne daga hazzi shami to anan me za a kaddara sai a kaddara min ya lufsi saubun min hazzi shami hakanan shi kansa hazzi shami din shi ma dai za a iya kaddara min anan hazzin min shami hazzun tufafin zaben masar wanda yake an kawo shi daga kasar sham min shami to da irin nan sai a kaddara min sai a kaddara min ko inda aka ce babu sajin kyaure ne da aka yi shi na katako sajin nau'i ne na katako babu sajin kyaure ne na katako to me za a kaddara a nan min babun min sajin kyaure ne da aka yi shi daga katako an yi shi ne daga katako to da irin nan min za a kaddara to a wannan baitin ko da aka karanta yanzu ya bayanin cewa akwai wata irafar wadda ita sai dai a kaddara fi ba za ta yi a kaddara lami ba ba kuma za ta yi a kaddara min ba shine ce au fi ko kuma irafar ta zamo ta zo da ma'anar fi ina ne inda ake kaddara fi inda yake aka rafa abu ga zamanin da aka yi shi ko wato wajen da aka yi shi a wajen da aka yi shi ba wai lalle abin a wajen yake ba amma an yi shi ne a wajen in a wajen yake wannan sai ya zamo da min za a kaddara min ne amma ya zamo kawai an yi shi ne a wajen ba wai a wajen yake ba an je wajen ne dai an yi shi to wannan sai a kaddara fi ko kuma ya zamo an yi shi a zamani kamar salatul idi salatul idi a iya kaddara fi idan zama aka ɗauki idin ɗin ana nufin gurin da ake sallar sallar da aka yi ta a gurin sallar idi ko aka ɗauka cewa zamanin sallah ce da aka yi ta a cikin zamanin da ake idi hakanan misali saumul jumu'ati saumul jumu'ati kamar an ce saumun fil jumu'ati yin azumi ne a cikin yinin juma'a ko saumul hamisi ko saumu ramarana ana nufin saumun fi ramarana yin azumi a cikin watan ramaran da irin nan za a kaddara fi kamakarun laili ina misali kamar na ƙur'ani bal makarun laili wan nahari a cikin suratu sabai bal makarun laili wan nahari istamuruna na an nakfura billahi bal makarun laili kama an ce makarun fil laili wannan makirci ne da kuka tsaya kuka kitsa shi a cikin dare makirci ne wanda kuka kitsa mana shi a cikin dare bal makarun laili bal makarun fil laili ne to a irin nan za a kaddara fi ne wal hitamu lidorati wannan shine karshe ga wannan littafi wanda yake kamar lu'lu'i ne abin zabowa lu'lu'i ne wanda yake an zabo sai assalatu wassalamu yara ta da baitin da zai zo wato yanda yake ya fara littafin nasa da yabo ga ubangiji da nuna daukakar annabi sallallahu alaihi wasallam da cewa duk abin da muka samu ma sababin sa ne hamdan liman sharafana bil mustafa kuma ya salati gare shi to haka ma a karshen littafin nasu wato sai ya zama zai kawo salati amma wannan yara ta ne da abin da zai zo wannan dai baitin wato ma'anarsa kenan a takaice yana nuna nau'i na uku na irafa ita ce irafar da ake kaddara wa fi rafar da ake kaddara wa fi wani lokacin kuma kan samu an rafa abu ga kansa kaɗan kaɗan irin wannan yakan zo misali kama a shaharu ramarana shi shaharun shi ne ramarana a nan ba sai an kaddara fi ko min ko lami ba ba sai an kaddara fi ko min ko lami ba ko da yake sun ce ai kalbina tasma'a fi da'iya muli kalbina وكن على اسم شر عارف بالبنا تسمع حيدا يمولي تسمع